الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عليه صلاة الله ثم سلامه خدمت رسول الله شوقا محادثا به سامرا في ذكره ومنافسا حملت وربي بالوداد أمانة وعدا أرائيها ولم ألف ناكسا عليه الصلاة والسلام والسلام رفعت لواء الحب والذكر ساميا وقررت همما ومن كان هارسا عليه الصلاة والسلام والسلام حركت لذكر المصطفى شغفا به ونامه حي كان عندي محادثا عليه الصلاة والسلام والسلام وارتعت نجب الفكر في روض وصفه بمرتين أنس لم أجر فيه عائسا عليه الصلاة والسلام والسلام فيا لك من مرأة كهناك ومرتين بهيد همينه قديما وحادثا عليه الصلاة والسلام والسلام ويمأن طول الدار شم أريجه لسام وهام ثم من كان ياتسا عليه الصلاة والسلام والسلام محمد عبد الله أحمد حامد عليه صلاة الله المثنى وثالثا عليه الصلاة والسلام والسلام عليه صلاة الذات بالذات وعدها ويا الغرام بالمدائه نافسا عليه الصلاة والسلام والسلام بأذاب ما تجري من الآن دائما وما تقتل المعبوب فيه محادثا Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda ce hadamtu rasulallahi na hidimta wa manzan Allah kuma hidim- hidima ta gare shi dan bege ne soyayya ce ta sani hidima kasan hidima iri-iri ce mun gaya maka ta sahabi ka abu yayi ne dan neman tsira shi ma ya samu Mhm. shi kuma wannan dan san manzan Allah ne yake masa hidimar muhadisan samira ina mai taɗi da abokin hirata da daddare munafisan ina mai furuci fi zikirhi a cikin ambatansa bihi saboda dai begen saboda soyayya kawai nake wannan
amaltu wa rabbi bil widadi amanatan wa ahadan ba hamaltu amanatan wa ahadan na ɗauki amana na ɗau alkawari amanar da ura'iha nake kiwonta babu abinda nake tsarewa irin soyayyata da annabi babu na da wani abu ya rabo wannan ka gani wa rabbi kisa Ya, walam ulfa ba za a sami na kisa mai warware alkawari na ba warabbi ina rantsuwa da ubangiji na mhm bilwe dadi ko na'am Eh, da soyayya ta da annabi
fatul wa al hubbi wa zikru samiyan rafa'atu na daga liwa al-hubbi tuta soyayya wa zikiri da zikiri wannan shine wato fukafukai guda biyu na Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda soyayyar manzon Allah da zikirin Allah soyayya da zikiri wannan shine kwayar haƙiƙanin sirrin faila soyayya da zikiri abin ba karatu bane ba jama'a bane ba gata ba ne ba duk abin da ake nufi ba ne waɗanda ka gansu a kan soyayyar manzo Allah da zikiri su ne haƙiƙanin 'yan faila yawa soyayya ba ta wasa ba da abin a da gaske soyayya da zikiri shine haƙiƙar faila su ko mutane kuma a gurin su faila wani abu ce daban ko ba haka ba Mhm, to amma dai a gurin Allah da manzon Allah a gurin Shehu Tijjani a gurin mabocin da Shehu Ibrahim to faila wayannan biyu wanda duk ya fi ka wayannan ko ya fi ka ɗaukaka a duniya wallahi ka fi shi ko ya fi ka gata ya fi ka kabuli ya fi ka jama'a wanda duk aka ce masa zakiru aka ce masa masoyi to ya fi ka yawa ƙarshen abin da ake nema kenan Mhm. Tom, samiyan samiyan halin kasancewa ta ina mai ɗaukaka kuwa. Mm.
wa qad rubtu hammaman wa man kana To da hadisa soyayya da zikiri albarkacinsu na hore hammamu da harisu ko suwaye su mazaje ne a wato na- dukkansu muna karai yan- irin yadda wato shi shehu hariri a makama yake amfani da wa'annan sunaye guda biyu laraba suna yawan amfani da su a matsayin dai alamta mutum wanda yake tsayayyen namiji hammamu sarkin himma harisu mai kasabi kowane iri ne wanda ya tsaya ya dage yake yin aiki kowane iri ne yawa sawa'un ab- wato mm, mm, mm, masarauci ne sawa'un malami ne sawa'un mawadaci ne sawa'un wani gwarzon namiji ne a wani fage kowane irin fage ne to na dai hore shi ya zama ya biyu da albarkar soyayya ta da manzon Allah da ambatansa kuma wayannan abubuwan guda biyu su ne ba kamar su domin su ne suke gadawa da mutum ma'iya yawa almar'u ma'a man ma'a man ahabba ba cewa kai za a ba shi masoyi ba cewa kai za a ba shi lada kaza ba a'a ma'a man ahabba kawai shikenan hakan nan ubangiji ce ana jalisu man zakarani wa ana ma'ahu idza zakarani wa ana ma'ahu idza zakarani ko mhm ma iya kenan to muje tariktu li zikirin mustafa shagafan bihi ko da yake da yake zikirin kaga girman daraja ne da shi sai kaga su ma wanda suke ambata kansu yan failan zakirin sai kaga bai da wai kima a gurin su wayan an ce zakiru su a gurin su an koma baya kenan Allah sarki sai dai a ce kasaitaccen shehi malami waye ka shi ma ai da zikirin ya zama shehi in ba zikiri ai ba magana ka gani zakiru nan shine ƙarshen daraja wala zikirullahi akbar to shikenan a rikitul zikirul mustafa shagafan bihi Eh, na na rashi bacci saboda ambaton annabi shagafan bihi don rufuwa cikin soyayyarsa wa nama uqayyun kana indi muhadisa ga wani ɗan- ɗan uwa da muke zaune da shi ya- ma- wato muhadisan indi yana mai hira a guri na bacci ya kwashe shi ko wane ne Allahu alamu Mhm.
sahar ta ta nujubal fikri fi rawd qutbihi to dama baccin nake so yayi yana yin bacci fa'ar ta'atu nujibal fikiri ni ko sai na kora wato garke na zababbin raƙuma na fi raudi wasfihi a cikin dausayin sufufin manzan Allah su shiga nan su yi kiwo su zababbin raƙuman alfikiri wato da nau'o'in tunani na gaba ki ɗaya sai na kora su cikin annabi na samu ya bacci ya kyale ni dama haka nake so ya bacci saboda haka yana yin bacci sai na yi kibali baki ɗaya da tunani na da nazari na da hankali na da tantauna da komai da komai nawa sai na kora samuwa ta ga baki daya cikin wani dausayi wani dausayi ne na siffofin manzan Allah sai zama na banda tunanin siffofinsa da na zahiri da na baɗini ba abin da nake kawai shi kenan na na kora wannan amalaka wato manya-manyan bijiman raƙuma na su ne tunanina na na kora su su je su kiwo Mhm.
bimartai unsin lam adisi a aisa a- a- a wani tsatse na ɗebe hasu wanda ban samu mai ɓarnatarwa ba a cikinsa bayan da za a shi wannan w- wato wani dausayi ne wanda ba za a samu wani maɓarnaci ba shaidan ba zai iya shigo min ba da wani wasu wasi tunda na kora wato na kora dabbobi na wato shine tunani na na kora cikin wannan dausayi na sifar manzo Allah shikenan ban samu aisu ba shine maɓarnaci shine shaidan ya ya shigo min da wani abu ba an fahimta ban samu shaidan ba a cikin wannan dausayin
ta laka min mar'an hunaka eh fayalaka ya al'ajibi gare ka min mar'an makiyaya hunaka a cikin wannan dausayi wa marta'in da tsatse tsatse wato kaman wuri ne wanda yake dausayi ne ma'abucin tsare-tsare kaloli iri-iri bahijin shi sa yace mai kyau kyakkyawan makiyaya na same ta hamainahu maka qadiman wa hadisa muka shi- da da muka shingace shi muka shingace shi ya zamana ba wanda ya gano shi sai mu kadai muka shingata abinmu muka dinga kiwo a cikinsa muke mutuka kishinsa daga mun ga kara nan sai mu zuro ma idanu eh mu jefa mun arwa zai zuna sai sai ka- ka koma inda ka fito kaga duk wanda ya doso nan ba ma barinsa saboda kishin gurin da muke yi wan- wannan dosayin adiman wa hadisa wanda yake da wanda yake wato kadimi da hadisi sufofin manzo Allah akwai sufofi kadimai a gurinsa akwai hadisai a gurinsa domin ya sufanti da sufofi na halara wayanda suke kudusiyai ya sufanti kuma da sufofi na kamala na bashariya kadiman wa hadisa to ويم أن طول الدهر شم أديجه توش- بشام وهام wato shan mu'aridihi shashshekar ƙanshinsa yam'anu shi yake ciyarwa dular dahar tsawon zamani lissamin wa hamin ga samawa da hamawa banu samin kenan da banu hamin wa man kana yafisa da wanda ya zama ya fito daga yafisu saboda ijma'in malamai na sira cewar ga baki ɗayan duniya shi annabi nuhu shine adamu sani adam na biyu daga bayan dufana abinda di yawanzu na ɗan adam haƙi zuwa kuma iyakar bakin abinda Allah ya nufa to sun fito ne daga tsatsan annabi nuhu kuma ta ta fuskar ƴaƴan nan nasa guda uku da samu da hamu da yafisu shi yafisu shine babban su samu kuma shine na tsakiya sannan sai hamu shine karamin su to sun farfadi iya abinda Allah ya sanar da su iya binciken su iya abin Allah kuma shine masani yawa da ko da ina da ina da ina ne wato nau'o'in 'ya'yan kowanne Allah shi ne ya sani sun dai wawware dai amma dai an tabbata shi manzo Allah ya fito daga tsatsan samu ne dan Nuhu shi yasa da yawa daga cikin malaman shi a samu dinnan annabi ne da yawa za ka ga a cikin dabaka ce ibn sa'adin ya faɗi haka nan da zubair ibn bakarin da sauransu haka har wannan ma mai tarihu dimashka ibn asakir shi ma ya tabbatar da nubuwar wannan samun dan nuhu annabi samu ba dan annabi nuhu yawa to shi ne wannan shi ne layin wato nasabar manzan Allah yana ciyarwa ayin ka bude za ka ji shi ne ma'una da ake faɗa amma ba muna faɗa ba a ce shi ya ɗau ma'unarsa kun san ma'una ba ana faɗa ba ma'ana wanda ya ɗauki ɗawainiyar abu yake wahala da shi ciyarwa tufatarwa zaunarwa makaranta magani waye da sauransu su ne dai abubuwan bukata na rayuwa ita ce ma'una to shi ne wannan shishikar kanshin ma'ana wato wannan rahamaniyar manzan Allah kowa daga ita yake ci yake sha yawa shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya halifan dan taymiya kaji wani ikon Allah yau kuma da shi za a abin nan ana da shi za a yi tijabi ana halifan ɗan taimiyya yake cewa lammasta kamalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam maqaman faqar ila Allah ta'ala a hawaja jami'al khalqi ilaihi ashadda min ihtiyajihim min ad-da'ami wash-sharabi wan-nafasi allazi bihi qiwamu arwahihim kaga wannan ba irin annabin da almajiransu suke faɗa bane to ai su wannan matsayin ai su na Allah ne wannan Allah ma dai iyakarsa kenan to dan qayyimul jawziya shi ya faɗi wannan a cikin kitabun al-fawaid yake cewa yayin da manzo Allah ya cika makamin faqaru ya zama ne ya je gurin da ba inda za a cikin faqaru abinda shehu kullu yake faɗa mana ko shi Ali Harazim yana faɗa yana cewa ai wannan faqiru ilallahi da ake faɗa insanul kamilu shi kadai shine mai wannan makamin yawa da yawa auliyawa suna zaton wani zai iya samun wannan mukamin sai da suka yunkura sai suka ga ashe abin ba na abin na manzan Allah ne mukamin shine hakikanin alfaqiru ila Allah ta'ala shi ya cika mukamin fakaro kowa daga cikin waliyayen da annabawa yana da nasibin sa a ciki to shine yace shi manzan Allah shi ya cika mukamin fakaro inji fa ibn al-qayyim kaji wani abu mamaki mutane ai mutum sirrin Allah ne ballantana wanda ya imani da Allah da manzan Allah ba abinda ba za ka samu na a gurinsa ba ya ce da ya cika makamin faƙaru sai Allah kuma shi kuma ya buƙatar da dukkan halitta su kuma dukkan halitta sai suka zo su kuma faƙirai izuwa ga annabi kuma buƙata izuwa ga manzan Allah fiye da buƙatarsu da abinci da abin sha kai da numfashin da suke shaƙa suna fitarwa ashe da za a zare annabi sakan ɗaya ya isa halitta ta halaka ga baki ɗaya a za a riƙe numfashi a kyat yanzu duniya ta mutu gaba ɗaya ko? haji ji halifan ɗan taimiya to kuma annabi ya wuce na ya inda ya faɗa kenan to to shi ne to shi ne muhammadu abdullahi muhammadu shine abdullahi shine kuma ahmadu hamidin mafi yaban mai duk wani mai yabo ko mafi godiya mai godiya ko kuma ahmadu hamidun din kaga dama Na'am.
sunansa ne ahmadu shine kuma hamidu Na'am.
ko ku a'a ahmadu hamid mafi tsananin yaban mai yabo ko mafi tsananin godiya mai godiya Na'am.
duk inda mai godiya ya je bai kai mukamin godiya ba na'am wanda ya kai mukamin godiya shine manzon Allah shi ya suka duski hakikan mukamin godiya mun kai baka san da zaka gode wa Allah ba abin da yasa ba za ka iya gode wa Allah ba duk abin da kai na godiyar shi ma yana buƙatar godiya dan shi ma ni'imar ubangiji ne ya maka fatahi haka gode wa Allah sai ka gode wa wannan in kai wannan godiyar ita ma ita ma buɗi ne tana buƙatar godiya ina za a kenan kaga baka san mukamin godiya ba manzo Allah shi ya sani shi ya gode wa Allah Za ki ci Ahmad.
salatullahi masana wa to salisa al-salatul la tabbata gare shi bibi da uku uku Mhm.
alaihi salatu zati bi zati wa da ha to salatin zati da zatin ita kadai ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba wata nisba ba wata ilafa a ciki ba wata ko martaba ko mai duk an shafe ga baki ɗaya salatin zati tsura ka gani azzatu saziju ba wani ko suna ko siffa ko waye da su duk ba wannan wannan ba ta Allahumma salli bace yawa duk ta wuce nan salatu zati bi zati wa da dalatul haqi bil haqi kawai nan ake nema
wa ya alu garami bil mada'ina fi sa Eh, waya alugar rami eh, eh, abinda nake nema da salatin nan shine bege na ya ta ɗaukaka ya ta sama na fi san bil mada'i a- tare da kuma tsananin begen nawa ya zama na kuma kada a riƙe harshe na mai tafirci da yaban annabi kaji wani abu kenan dan in an kai in aka dauranci irin wannan eh, wajen to ba a iya kuma magana sai ka ji kuma an yi shiru yau wato saboda haka ya ce ni a kai ni duk inda namiji ya ji na wuce dukkan mazaji ba a jiyo ƙanshin mukamina amma kuma ka a kama harshe na ta cewa annabi saboda shi nake jin daɗi to bi a da afi ma ta jiri majiri min al'ani da'iman to da rabanyan wato shu'unin take gudana daga al'anud da'im abinda su a rufe suke ce al'anud da'im Allah kenan Allah kenan shine al'anud da'im abinda zamani yake kansa ko ka ce ma shine zamanin ana daharu ana zamanu shi zamani a a cikin anud da'im yake duk hakan nan kaunu take ga baki ɗaya da komai da komai a cikin anud da'im abinda ake cewa anud da'im wato ko ka ce yau ko ka ce yanzu za- it- a- ba a taba shiga cikin samuwa ga baki ɗaya ba taba shiga cikin wani abu idan ba yanzu ba babu ɗazu ba lo- ba za ka zo ka ce ga mu a ɗazu ba ko kuma ga mu a anjima ba ko yaushe a cikin yanzu ake koyaushe a cikin yanzu ake kuma koyaushe a cikin yau ake to shine ake ce al'anud da'imu na'am to wannan Allah ne shine gim kawai ba canji yanda yake haka yake to kaga shi yasa ce ana daharu ana zamanu to s- kuma gashi shi huwa fi sha'ani cikin sha'ani yake to wannan sha'anuwan suna gudana sai mata jiri kenan ita yake gudana daga al'anud da'im Allah kenan Mm.
wa ma to rubanyan wannan shugunin haƙƙi din ai haƙƙin ta salati ga annabi wa ma tuqtulil mahbubi kuma ai ta salati ga manzo Allah rubanye rubanye muddin nayi tsananin bege zuwa ga abin kauna shine annabi muhadisan fihi ina mai hira a cikin sa eh in dai hira ta a cikin manzon Allah nake in dai bege na manzon Allah nake to Allah ke ta salati ka gani ko Zali.
Mhm. harafin zali kenan alaihi salatu lahi summa salamu zakartu rasulallahi man zaza har harja wa salani da hari basirtu kaman hajja yu'arriqu ni zikrul amini fa laylati ka amin wa khairul khalqi kal adhabal fulja hawa qarabat tazkari qalbi wa innahu madad dari la yurafa yufaruqu zal burja نشأت بذكر المصطفى قبل نشأتي يا عازلي دعاني فقلبي به لجا علبت يمينا إنني الدار ناسج لأمداي خير الخلق يعني مهون سجا سويت به نشر العلوم وإنني مرجت به البحرين يا حبذا مرجع جميت جميع لكون النور بهائي ويمه جلالا كل ظلمة تجاه ببر وعود قد تبلج ونمى به بلفير كان من قبله دجا كذا في ونين قبله فروماكة وقد دوها الأحزاب فوجا يلي فوجا وصلى عليه الله في كل طرفة عديد الأسى والرمل ما زازها الحرجا وصلى عليه الله في كل ذرة صلاة تهيد البحر والفلك والموجة ويؤتي بيدا ما يروم وفوقه بجاه رسول الله من علم الحج عليه صلاة الله في كل حالة وآل وسعد ثم من هذه زوجا حرف ذلك ينن حرف ذلك Joshi na ambaci manzan Allah wanda ya kore kashe-kashe ya kore kisan kai, ya kore kisan kai da kowace wasila. Akwai wani kisan kan wani kashe-kashen da za a kore shi ta hanyar yin kashe-kashe. To, in kai ta kashe-kashe za a kore kisan kai, to sai a kisan. Yanzu makashi, in ka kashe shi, to ka kashe wato ka tsare kisan kashe-kashen kawuna ko ba haka ba wala kun filki sasi hayatun ya ulal babi akwai zuwa waye da suka ce su ba kisan kai a shari'arsu ga komai mutum ba za a kashe shi ba kaga wannan mahaukata ne kuma dabbobi ne kuma ba su gane ba yawwa ai kashe makashi shine rayar da halitta kenan shine ba da rayuwa ka gani to shi yake tsare kisan kai ta kowane irin hanya ko ta hanyar kyauta ne ko ta hanyar in ma kashe mutum zai shi ne zai tsare kisan kan sai a kashe wani makashi ka gani wa wasala ni da hari ya sadar da ni tsawon zaman na zuwa gare shi da'iman ina tare da shi fasirtu sai na zama kaman alhaji koyaushe ni kaman alhaji ne ne ka san alhaji ba wai wanda ya je maka ba ko alhaji sai a ji wani mutum ya dawo daga maka shine alhaji ko a'a yayin da kake cikin aikin hajji shine alhajju mai yin aikin hajji shine alhajju auki ka dauka sai mutum ya je ya sau haƙorin ba haka ba ne a kana can kana aikin hajji ana kan arfan nan ko an sako an taho da wafule fada to shine alhajju to da'iman ni a cikin wannan halin nake saboda to me kake nema a can din annabi to koyaushe ina tare da shi basirtu kaman hajji koyaushe ni alhaji ne ni to ka gani wani wawa wai shi yana ganin bata shi ibrahim ne wai zai faɗe shi zai ci alhaji ibrahim to ai mu da muka fanayi a cikin sansa sunansa kenan wannan waye yan waliyi malam to kake wasu an ce wai malla shine shi nasa yaran mai mallan duma alhaji sunan shi ibrahim kenan ko kuma a ce doktora shi abin da yake so kenan ko to wannan ya fi karfin na wannan alhaji ne albarkan manzan Allah fasirtu kaman hajja yau an riko ne zikirul amini ambatan amintacce yana hana da bacci fa lailati ka amin duk kowane dare na da kasan shekara guda haka yake saboda nauyinsa saboda abin da nake gogayya da shi
wa khairul falqi qad atbal ulja to afiyayyen halitta yayi min tsaraba da buɗi. hawa a karabar ta zuka da kalbi zuciya na ya tare da ɗanɗa sannan na tuntuna annabi shi ne kuna wato tuntuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma shi zuciya nawa tsawon zamana ba a samun shi yana rabuwa da wannan matafiya wannan burji da'iman a kansa yake
da shauki da zikirin mustapha kabala na sha'aci na yi wato annashuwa da kuke cewa da hausa shi ne na shautu eh Allah sarki wato hausanin ta mun gode wa Allah eh galibin ta duk larabci ne annashawa larabci ne shi ne na shautu shi mai maye shi ne annashuwano so shine sai su ce mutum yana cikin nishadi da farko sai ya ce masa yana cikin annashuwa shine nashautu nayi maye qabla nashati tun gabanin samuwa ta nake cikin maye bil mustafa bi zikril mustafa da ambatan annabi to ya kai mai zargi na da ani kyale ni fa kalbi bi hilajja zuciyata ta riga ta zurfafa ta yi zurfi a cikin manzon Allah ba zan iya jin ka ba Mm.
halabtu yaminan na rantse rantsuwa inna niddara nasibin sai am dai khair wallahi ni a tsawon zamana mai saka yabanni ne ga fiyen halitta ya ni'ima hu madalla ku wannan saka madalla da shi na sharal ulumi da waka ta ga annabi bigena da annabi nake nade wato ɗaiɗaitar ilimi ilimai maɗaiɗaita daban-daban to ina nannaɗe su a cikin yaban annabi kuma ku za ku ga haka nan ko za ku dinga jin ilimai daban-daban a cikin abin nan ɗin nasa a cikin yaban ko za ka ji dai cewa dai shi ita arabiya harshen manzan Allah an santa da kyau ko ba haka ba yawa za ka san cewa an san siran manzan Allah an san alkur'ani an san tafsirin qur'ani an san hadisin manzan Allah an san adadi na larabawa an san fiqhun shari'a an san duk a cikin nan nake saka su ba inda nake yi abin nan a- in ba a cikin yaban annabi ba sallallahu alaihi wasallama saqafatu ibrahima wal ilmu kulluhu madihul imam al-hashimi muntahal amad to wa inna li marakki bihil bahrain ni hakika na cuɗanye wato tekuna guda biyu bihi da manzan Allah ya habba zamar da ya madalla wannan cuɗanyewar kogi na zahiri da na baɗini da na ilimin shari'a da na ilimin hakika da na ilimin rayuwar duniya ma dinnan aba ita kanta doron rayuwar duniya ka gani da ta lahira duk na cuɗanye su a cikin wannan yabon nawa na haɗa zahirin manzan Allah bashariyarsa da hakikarsa duk a cikin yabona to ya muddu jami'al kauni nuru baha'i hasken baha'ihi zatinsa yumiddu shi yake madadi ga jami'al kauni baki ɗayan kaunu ita ce dai wannan rahamaniya ta sa allati wasu at kulla shay'in wata yalwaci komai da komai ya ce jami'al kauni ko ka gane ko to ga baki ɗaya to shi shine ake zance ita ce take madadi take daɗi take ciyarwa ga jami'al kauni baki ɗayan kaunu halitta wayamhu jalalan kullu butulin mata da wayan hu yana shafe kulla budulin dukkan ƙarya dukkan kafirci mata da jadisan da ya duhu ka gani jalalan saboda buwayarsa saboda wato girman sufofinsa yake shafe kafirci ko ƙarya ko barna budulin dai Mhm.
sadarin wa uhudin kataban lada ai kaga ya hudo a badar wa uhudin ya hudo a hudu a uhudu yana ka gani wal mahabihi gudul fihirin ko so sai ƙaryar fihirawa su ne ƙuraishu wato kafircinsu sai shaf- ya shafi kawai in mahake na ya shafi manzo Allah yana hudowa sai aka shafi kafircin nasu aka shafi ƙaryar tasu kana min qablihi dajjal wanda da ku ya tsananta sosai kafircin nasu ya yi duhu baki kirin eh sai gashi ya shafi yana hudowa a badar din nan da uhudu shikenan sai ya tafi da duhun wannan kafircin nasu Mhm.
kazati hunaini hakan nan ya- fatawa makkah hakan nan ya hudo a hunainu wanda gabaninsa aka yi fatuhu makkata wa qaida wa khal azaba kai manzo Allah ya karya rundunoni faujan tawaga ya yi fauja na bin wata tawagar tawagogin kafirai ba na kafirci fasalla alaihi Allah fi kulli to tarfati ubangiji ya salati gare shi duk kiftawa adidal hasawa gwargwadon tsakon kwani da rairayi ma zahza al harja muddin ya kore mana kashe-kashe
wasalla alaihi Allah fi kulli zarrati ubangiji ya salati gare shi a cikin dukkan zarra salatan tuliqil bahra wal fulka to wal salatin da mawja.
za ta ritsa albahara teku wal fulka da jiragen ruwa wal mawaje da kumfar tekun kuma igiyoyin ruwansa wa yudi ubaidan ma yarumu wa fawqahu ya baiwa wannan bawa wannan dan bawa nasa abin da yake so wa fauqahu da fiye da abin da ma yake gurin ma ya ba ba shi bai da bai santa ba alfarman ma'aikin Allah wanda ya koyar da aikin hajji
alayhi salatu llahi fi kulli hal salatu lillahi ta tabbata gare shi a cikin dukkan hali wa ali wa sahbi da da alayensa da sahabbansa thumma man hadahu zawja sannan waɗanda manzo Allah ya tarar da su zaujan a matsayin matekinsa masu ɗakinsa kamar yadda muka yi bayanin wannan tara waɗanda suka rayu a bayansa sai kuma waɗancan biyu Khadijatu da Zainabu bintu Huzaima al-Hilaliya to kaga su ne guda biyu wanda su kuma suka yi fati kamun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan an aure ta a shekara ta uku bayan badar ita sai da a binta huzaima ummul masakin to kuma ta yi wata kaman uku a ɗakin manzo Allah shikenan Allah ya karɓe ta ila matar ubaida bin haris bin abdul muttalib ce kamun ta zo ɗakin manzo Allah a badar aka kashe ubaida to ka sani saboda yana cikin ukun da suka yi mubaraza to- to saboda haka hilaliya manzo Allah ya aure ta alayhi salawatu rabbihi wa salamu ita ma ta samu ta shiga wannan tana cikin ummul mu'minina sai kuma wannan taron da muka faɗa su a to ai akwai wasu amma abin da yasa ake tsaya kan wannan sha ɗaya su ne waɗanda aka yi ittifaƙi a kan tabbas manzo Allah ya aure su ya tare da su wannan babu khilafa baina ahlus siyari shi yasa ake tsayawa a kansu amma akwai mataye da yawa daban-daban daban-daban manzo Allah wanda ko dai ya hidiba su ya nemi auren su Allah bai tabbatar ba ko kuma an yi auren ma amma bai tare da su ba ko kuma a'a sun zo ma har gidan nasa kuma Allah bai yi zaman su ba suka kuma kuma kuma ya zama na ba wannan suna da yawa eh suna da yawa da gaske ai su ko zancen su zami ai sun yawa suna da yawa sosai da sosai kuwa mhm. harafin zadi kenan to alaihi salatu lahi summa salamu دعنت وقلت الخلق بالمريا ألفظوا وحب رسول الله والعادة حافظوا نسير بسير يزدر وعد بازل ولي منك ولي يعدو وبالمريا يلفظوا وقد علم الأقوام أني مبرز ومن مرض جروا علي وأغلظوا وأن أبالي والرسول مجاوري إذا صد أرباب النفوس وآفزوا ni ba ni ba na jin sayin da nake so ban saba da haka ba wa na ubali war rasulu mujawiri da sadda arbabun nufusi wa afazu وإني عبد الله أتلو كتابه وجنب رسول الله داري أكرز وإن رجال الله دانوا لطاعتي ولي برسول الله درع مغلظ وإن إناية الإله بفضله ببدء ومصر جانب الدهر تلهز ومن لهزته عينها خف كل ما يخاف عليه عليه والعدو يقرضه فأشكر ربي بالأمين ووده سأدمه مدى مدى الدار يوفزه عليه صلاة الله ما قال صادق وحب رسول الله والعهد آفزه عليه مع الآل الكرام وصابه كذاك سلام من جناب مقرز عليه سلام ya ce za'antu ya ce na maraita ni kam na tafi na maraita ba jakin tafiya shi ibrahim ba jakin a ciki tafiya ce ta kumbu apollo kai ta fi karfin kumbu tafiya ce ta haske yawa ka san haske ba abin da ya gaishe tafiya ta wannan tafiya ce ta haske wa quttul halka na jagoranci halitta alfazu bil madihi ina furici da yaban annabi wa ahfazu hubbar rasulillahi ina kuma mutukar kiyaye soyayyar annabi bana barin wata gurbata ta shigo mata wala ahada ina mutukar kiyaye alƙawari na tsakanina da annabi to muna tafiya da irin tafiyar da take rena wahada wato garajen nan gaggawa nan ta bazilin amali amalin raƙumi ba a ce ma bazili sai ya haura shekara kamar bakwai haka inda ya sama ya gama rikarsa tukuna yawa wahada bazilin yana ɗauke da kaya kuma yana tafiya kan rairayi kamar ya tashi haka yake jefa kafa a kana to wane wannan tafiyar yana rena ta tunda zance ake irin zancen larabawa na su tafiya kenan a gurinsu mafi gaggawa hada bazilin ba
walimiki walin ya zo wadil madai yalfazu wato ina da kwaɗan harshe ya hadu da yake korawa yake hida'i akwai wani abin da suke cewa hida'i shi hida'i shine wazifar an jasha idan ana tafiya ko manzo Allah yana tafiya to shine kamar direba a a tafiya ta yarabawa shi yake cewa mm, eh, wato mai hida'i kenan yana yana yana ya- akwai wata mur- wa- ita shi raƙumi da yake sun san shi akwai murya da yake take sa shi nishaɗi to wanda suka gwanance da irin yin wannan muryar suna rera waƙoƙi da irin wannan muryar da daddare idan ana tafi to kakka so ka ga raƙumi kamar zai hankaɗo ka da kansa komai gajiyar da yanzu nemi gajiyar ya rasa shi raƙumi ya dinga jefa kafa kenan ya dinga jefa kafa kenan ya san kuma doguwar kafa ce da shi duk jifa ɗayan yayi kagan to haka yake to shine hidayi kenan shine an jasha yake yi a cikin karaukan manzan Allah idan ana tafiya da daddare khususan to shi yake yin wannan har idan saboda gwanintarsa shi an jasha na manzan Allah saboda gwanintarsa da hidayi wato irin garajen da raƙuman suke har sai manzan Allah ya ce masa ya ɗan saurara eh, eh, ya an jasha rafkan bil kawariri akwai mata a cikin tafiyar tamu su kuma kasan kayan karau ne ba kwari ne da su ba raƙumin suna tab- suna fuskarsu yana cewa fi karfi kambil kawariri ya an da shatu ko haka ya zo a hadisi ko yawa mun yi shi doka jima fadi alimal akawa ma'alli mubarrazun Eh, to hakika ah, wato mutane sun yi sani a nemi barrazun cewa ni wato abin baiwa fifiko ne ko ko fitacce ne ni a cikin san annabi wa min maradin jaro alayya alayya wani wa ciwo ne a aqilahu.
zuciya ya sa suke zalunta ta wa agalazu suke kausa samun suke muna namun ciwo ne a zuci imma ko dai eh, hasada ita ce mafi mugun ciwo Na.
da wannan baya magantuwa eh wannan shi ma hasadi da ya sallama maka gwanda ya tafi wuta ya dawwama a sakara Kai, inna lillahi wa inna saboda ci- shine ciwon shedan ai ka sani yawa abin da kawai hasada yawa annabi adamu ya za a yi tuntuni muna halaran nan muna ta kaza muna ta aiki ana ta yi sannan wani a zo kawai kawai yanzu kwanan nan an zo an yi wani yimbuwa a ce wai shine wai ogan mu gaba daya wai mu sun koya masa kaga hassada ko yawa mu yi kokari mu dinga sallamawa Eh, duk inda aka gan aka ce wannan na Allah ne ko ya yake ba ruwanka to ba zai masa ba ka sallama ya ka huta saboda ƙarshenta idan kaɗan fara kaɗan samu matsala kaɗan tsoka daga kan abin nan to ka dinga nisa kenan ka dinga nisa kenan ka dinga nisa kenan shi kuma idan da zaɓin Allah tare da shi to nesa kake fa da Allah ba wai da shi kake ne a zahiri kana ganin ne abin nan to ina ruwanka kaga sai ka saurara ko yawa yawanci wani haka in ya hasadar ya bijire sai Allah ma ya bayyana masa cewa gaske ne to amma ba zai iya dawowa ba ya gwammace gwanda ya mutu ya halaka da ya bi shi to shaidan kenan ma asbarahum ala nari to haka yahudu suka yi wa manzon Allah shine shi yake cewa nazgatun yahudiyatu a cikin wannan sa- yake da kasrun nufusi ita ce nazga yahudiya to saboda hakan nan ah, saboda maradin ne ciwo ne na zuci suke suke- suka suka cutar da ni suke kausa samu amma sun sani na fite a cikin san annabi yawa ko ku a'a mummunan zato ka san shi ma mugun ciwo ne Allah ka raba mana shi eh mummunan zato eh khaslatani ma fawqahuma sharrun akwai tadodi guda biyu su uzanni billahi wa bi ibadihi Eh, mummunan zato ga Allah da bayan Allah shi ma sai zuciya ta gyaru sai ta gamu da gyararru tukunna sun gyara ta sannan za ka iya daina mummunan zato in ba haka ba duk wanda ka dube shi sai ka ga akwai wata matsala duk wanda ka dube shi sai ka liƙa masa wata matsala ka ce kai mutanen da dabara suke duk fawayanci ne haka haka wallahi haka zai gani tattaccen tattagariyar waliyin Allah man shi sai ga kawai dabarar neman duniya ne a wakci na mutane ko kuma ka mutai wannan akwai girman kai wai saboda ya iya sa riga ko kuma yana ado ko kuma yana sa kaya da kakko ko yana wata baka san shi mutum dan adam wato abin da ya sa ake yi wa mutane kyakkyawan zato wato allah inda yake duba ruhinka yake duba zuciyarka yake duba so da yawa wani mutumin gwalle ka gane wani gwalle wallahi wani azurfa ne abu ne mai daraja amma hikimar ubangiji saboda wani nufinsa sai ya zodi ya shafa masa wani wani kwama wani abubuwa haka sai ka gan shi jagwal ka gane wani ɗan ƙwaya ne cikin wiwi yake wani makurɓin ruwa ne shan giya yake wani manimin mata ne wani gashi nan harbi tsaka yake kullum cikin 'yan siyasa za ka gan shi kasan dai abin nan ɗin shiri ta ta ƙarshe kenan ko in galibi ba cika kirki ba saboda ana samun ƙarya da rashin alkawari da nafaka da ƙin juna da waga ba duk tana haddasa ko ba haka ko ba ta haddasa ai magana ce ta gaskiya an tazo sai a faɗa da kuma fujuri ka dinga faɗa fajirci akan waɗan uwanka abinda ka san ba haka yake ba ka yaba masa amma sai ka samu waliyi wallahi cikin tsakiyar su cikin wannan kwama talar Allah da iko yi to shi yasa kada ka yi wa mutane mummunan duk yadda ka ga mutum wala tazzari abdan ala ayyi halatin yakunu alaiha fashgalu bi kuwaisati haka shehunan dariqa suka fara sannan shehu sharishi yaga wala tara yan fil khalqi dunaka mu'minan wala kafiran hatta tugayyaba fil qabri kada ka ga wani masallaci ka gan shi baya da kai kaga ka fi shi alheri ka fi shi kirki ka fi shi kaza ka fi shi kaza kada sai ce wala kafira ko kafiri ne kaka ga ka fi shi hatta tugayya ba fil kabari sai an rufe ka a kushewar ka tukunna sannan zaka ga hakikar wanda kafi da wanda ya fi ka shi kafirin ce ko a yanzu ne yake kafiri yanzu sanda sai da na umar yake dukan musulmi a makaɗin nan yana azabta su yana nan fatan tagaryen waliyin Allah ne muƙarrabi min safawatil akabirin muƙarrabi na shi ne na biyu a al'umma amma kuma kaga yadda yake dukan su zinira tuɗin ta musulunta sannan ka sani to saboda ka din mutum diyan da ka gan shi zanno bilmu mai na haira yawa so in irin wa'annan su ake ce sufanci wannan harka abinda malaman ahalin zahiri ba ruwansu da shi kenan su dai ai karatu nan ko mutum koya ya kai duk inda yake dankaracin kus da aibi ya dai iya karatu to ba haka ake so ba irin wa'annan abubuwan sai ana karanta su a gane wa min maradin jaro alayya wa agalazu haka kawai an yi hasuduna nasu alama ta hamala min fadli in hasada kake an yi wa manzan Allah an yi wa annabawa to saboda haka ba ruwanka ka sallama kawai ka bi wa anna ubali ta kakazan damu wa rasulu mujawiri ga ni ga annabi yana tare da ni ya sadda arbabin nufusi idan ma'abuta wato nafsu sadda suka tsare min kofar su wa hafazu suka fasata a kaina shine hafaza kenan hafaza eh fi'ilin hafaza ne a hafaza an fahimta murba'in sa gace a hafaza hafaza fata hafa yawa ka gani ko hafaza kenan shi wancan na kiyayewa amadinsa fa'ila ne babin fa'ila ya fa'alu ne shi na kiyayewa babin fa'ila ne hafiza ya hafazu wannan kwa na fusata na kaushin rai na wato kwafe to wannan hafaza ne shi kuma ya hafizu wancan kuma hafiza ya hafazu to wannan kuma kaga sarfu ne cin sufanci ne wannan kuma harkar sarfu ce yi kuma yare ne ka gani ai kowai na shi su wato su ilimai yadda shi ibrahim ke faɗa ce yara su kokari ku yi kokari ku cusa yara su nemi dukkan ilimai lirtibadi ba'adi habi ba'adi saboda duk ilimin suna da alaka da juna idan kana neman ilimi duk fannin da baka da shi malamai sai sun gane eh ce kai wannan yana da yana da karatu amma dai bai kai ba wajen kaza to ka gani saboda haka ko kuma kamala ake so Mhm, to saboda haka nan in ka to je na wa inni abdullahi atlu kitabahu ni bawan Allah ne wanda nake karanta littafinsa in ka ce Abdullahi to ɗaya ne cikin kawai yawwa Abdullahi kenan shine gausun zamaninsa shine Abdullahi kenan halifa manzon Allah da nake karanta littafinsa wa wa rasulillahi wa uqarrizu jamba rasulillahi ina taqarizi ga janibin manzon Allah da hari tsawon zamana kun san taqarizi irin abin da ake rubuta a yabin littafi din nan to mutum ma yake neman taqarizi ko to wannan ban da ta- abin taqarizi sai annabi shi nake taqarizi da'ima to wa inna rijalallahi danu li da'ati kaga dukkan mutanen Allah sun sun ku ya gabi na an fahimta yawa sun yadda da lamari na sun sun ku ya mutanen Allah to haka nan suke mhm wa li bi rasulillahi dur'un mughallaz ake ma ka gani ko zahiri mutanen Allah yawa za ka gansu duk inda kake dai za ka ga gatan ta gariyar waliyu wanda kai ma kasan wataƙila kai sai ka ga wani ma yanayi wa shi shehun inkari kuma amma yana jin nauyin wani wanda shi kuma ya sunku ya cire hula a gabansa ka gani to ka ka- sai ka wancan ya ishe ka aya Mhm, to
wa li bi rasulillahi dur'un mughallaz sannan ina da wani silke mai kauri wato wanda wato wanda yake bani kariya da albarkar manzan Allah Eh, ina da wani silke mai kauri saboda annabi Mhm.
fa aynu ina inayatil ilahi bi fadlihi bi baduwin wa misrin janibin daratal hajj to kaga ni ko- to idaniyar kula- kulawar ubangiji don falalarsa ba don cancanta ba don isa ba talahazu tana harara ne a janibi zuwa ga janibi na addahar tsawon zamani bi baduwin wa wa misir a ko a tudu nake ko a ruwa nake ko a bin nake ko a kawai nake kulawar Allah tana hararo ne Mhm, wannan duk mutum ba zai iya faɗar shi haka komai da awar mutum ba zai iya faɗar wannan ba in kuma ka faɗa Allah sai ya tona mutum in ƙarya kake wa Allah sai ya tona ka ko dai kana da rai ya tona ka ya yayyaga ka ko kuma in ka mutu ji ya daidaita ka ya tona sai duk ƙarya mutum yake a gano to Allah ya kiyaye mu wa ma zatu aynuha wanda duk idaniyar kulawar ubangiji ta hararo shi hafa kullum ma yau haku alai duk abin da ake masa shayi ya zama mai sauki duk abin shayi ya zama mai sauki Mhm.
wal adu yuqrizu to sai ka ga magauci ma makiyinka in ya tashi zai kyare ka zai soke ka sai ya ta yabo Bai san- ka gani Eh, to haka za ka gani idan mutum yana so ya ga wannan ya je duba littafin ɗahir mai gari a wajen da ya yi a kan shehu ibrahim a singali in ya duba zai gani yana nan kaya guda komai inkarin da mutum zai yanzu ba zai kama wannan ba ɗahir mai gari shekara 45 kenan da yi ko da hudu yana nan kaya guda haka yana nan a wuri nana to ka je ka duba ga wai zargi ai, suka ake a nan ka gani ya ce ya je wa hazar rajulu ya tamatta'u ya tamatta'u bin nishadi wal himmati fi amrihi almud'amaini bi dumuhi wato wal azmi ya ce wannan mutum abinda yake bin mamaki da shi wato yana more wani abu da Allah ya bashi shine tsananin wato yawa bizzaka'i wal wal fahmi wa hadha ar-rajul yatamatta'u bizzaka'i wal fahmi almud'amain bil wato bil umushi wal himmati yana more wata baiwa da Allah ya masa yana da kaifin basira da fahimta a cikin lamari in ji dahila mai gari shi ba wai daga nan ya zauna ba kaulahan ya je ya zauna yadda muridai suke zuwa su yi hidima can ya je ya zauna dirshan don ya karanta shehu ya inkarinsa abin kuma da yake nan to a cikin abin da yake faɗa yace yana jin daɗin wato Allah ya masa baiwa da zaka'i kaifin basira da fahimta a cikin lamari wanda kuma sai aka ƙarfafi waɗannan abubuwan wato da hangen nesa eh ɗumuhi kenan da himma kuma yana nan a ciki ya ce kuma a cikin dai abin da yake faɗa ce ina ganin wato wannan mutum bai fito ba sai da ya shirya a ilimance domin saboda duk inda za ka dibiya ka dibiya ka dibiya ka ga halalu a cikin sha'anin ilimi a gurinsa ba za ka gani ba saboda haka shirya wadda ya ba karama bacci yana da dabara sai da ya shirya a ilimi ka gani ka to haka nan abubuwan abubuwan abubuwan suke faruwa to duk wannan ba wani abu bane idan ka suturci da manzon Allah to duk dole bayan da za a sifa manzon Allah za a gani yawa manzo Allah shine jamili shine kyakkyawa idan Allah ya taimaki ba ya suturti da annabi to duk inda za duwa ba inda za ka ga abin ki ba inda za ka ga abin suka da abin da za ka faɗa kashi sai zama abin nan shine fa ashkuru rabbi yace ina godewa ina godewa ubangiji na saboda amintaccensa da ni kuma ya bani wato ya bani shi ya bani kusanci da shi wa wuddihi da kuma kaunarsa da ya bani ka gani to da sannu zan ta yi masa hidima madahan da yabo yi hufazu da za a dinga haddace shi madaddare kaji wata karama tsawon zamani sanda ya diwanin nan a kaulaha ma wasu ba san shi ba sanda ake wannan ba su san diwanin ba ma'ana a cikin senegal ko dama ba a magana to ya ce zan yabi manzan allah da yaban da za a yi ta haddasa har Allah ya naɗe ƙasa to Allah kenan idan dai kai nasa ne ka faɗa abu to zai zai zartar da shi yanzu ba na tsammanin a duniya a wani littafi da aka yi ba annabi wanda ake da mahaddatarsa kamar wannan yana da wuya ka same shi sai dai ko mu a nan ƙasashenmu kamar irin ishiriniya yawa an yi hidimarta akwai mahadatan da yawa to shi ne to ka gani su kansu din yanzu masu ishirniya kaga suna hidimar ishirniya amma sun san kam yanzu domin ba ma littafin da ake sa shi gaba a kwana cur ana karanta shi babu shi kaga dukkaninsu sai littafi da ya waka na yaban manzan Allah to ba littafin da ake kwana cur ana karanta shi kuma ba wai a yi sauka biyu ba ɗaya ne tak sauka ɗaya tak za ka yi ai ana sauka ana kwanan dala'ilu ko ana kwanan sai mai kuma ake kwa shi kenan eh ana kwanan ishiriniya amma sai dai a ta maimaito saukar a sauke a maimaito amma wannan ba ku sauke ku sauke shi so biyu ba ko so ɗaya da rabi ba ku sauke shi ba sai so ɗaya ko da magariba ko za ku fara da ƙyar kuma shi ma sai kun yi da gaske ba don tsananin nishaɗi da yake cikinsa ba don shi kasan ana soma shi ne a zaune amma baya karuwa a zaune ai wallahi sai kun miƙe tsaye kaka zo musu irin karfe goma ko sha ɗaya ka zo kaman karfe biyun dare ka ga ba kwanan zaune za ka gani ba kwanan tashi za ka gani kwanan tashi gai ai a tsayen ma ba a tsaye suke kawai ba don dai ba su da fuka-fuki ne kawai ka gani eh to ka gani to amma shi ne dai tana nan eh an yaba annabi da ita haka shehu yake faɗa ko eh yace alfazazi yana nan eh aikin da yawa manzon Allah yana nan eh babu abin da za a yi wa annabi wanda za a ce a yi a rena shi wane mutum wane mutum wane mutum ai mai girman za a duba a gani kuma shi shehun da kansa yana faɗa ya ce fafi sawa'un mukusirin wa akuran in dai manzan Allah ne in ka dube shi in ka aje diwanin gabaki ɗaya a gabansa sai zama na abin girman nasa kawai nufar annabin da aka yi da shi amma shi da abin da za a faɗa ya wuce na so kuke ku hankaɗa na shiga cikin jazaba ni kuma ne
alayhi salatun la ya matsala sadikun ga gani lallahi wal'ad a hafazu to salatin Allah ya tabbata gare shi maƙala sadiqu muddin magaskaci wanda yake da gaske yana nufin kansa ne almaru faqihu nafsihi da gaske kaje ka sani muddin muddin sadiki ya faɗa yake cewa hubba rasulullahi wal ahada ahfaz wato ina kiwon soyayyar manzon Allah da kiwon alƙawari alayhi ma al kirami wa salihi to salati da gasuwa ta tabba kaza ka salamun da salati da gasuwa tabba salati ta tabbata gare shi ta da alayensa masu girma da sahabansa hakan nan kuma gaisuwa mal janabu muqarrazu muddin janibinsa ya zamo abin yabo yawa muddin janibinsa ya zamo abin yabo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi خلق المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين